yau lahadi 27 ga watan rajab shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan uku shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 67 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zabi ma'ad muhammadu Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala a yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a sabon fasali da yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil asma'i wal kuna fasali ne da yake magana akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da suna saka suna ga ɗan adam da kuma alkunya suna da alkunya mala yake cewa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna akhna asmin inda Allah azza wa jalla رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله وثبت عنه أن إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمان وأكبرها حرب ومرة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسمين لا تسمين غلامك يسارا ولا رباعا ولا نجيحا ولا أفلحا فإنك تقول أثم هو فلا يقول فيقول لا وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة وكان اسمه جويرية برة فغيره باسم جويرية ما لنشي يا تبت daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato mafi barnan suna inna akhna asmin ko kuma mafi kaskancin suna kalmar akhna'a akan ce akhna'a akan ce an kha'u da kha da'u ko a ce abkha'u an kha'u ko abkha'u ko akhna' ana nufin sunan da ya fi ɓaci afsadul asma'i alkhana'atu a larabci ana nufin alfajaratu suna na fajirci da allah baya su wani ya sa wa kansa suna sarkin sarakuna malikul amlak aina malika illallah annabi ce ai babu wani mai mulki na haƙiƙa mai sarauta sarkin sarakuna in ba Allah ba wannan suna annabi ya nunanta shi ko da wani a duniya za a rika kiransa da sarkin sarakuna yana amsawa to annabi ya ce ahna'u ismin ne inda Allah azza wa jalla mafi ƙarnar suna ko mafi adal kaskantar suna malikul amlak la malika illa Allah wani hadisin bukhari ne rubuta shi a cikin adab al-mufrad da imam muslim a cikin kitab al-adab hadisin abi hurairah ya tabbata cewa annabi yana faɗa ahabbal asma'i ila allah sunnakin da allah yake so irin sunnakin da ake cewa abdullahi abdurrahman da sauran dai abdu abdu abdul malik abdul ra'uf abdul qudus abdul salam عبد المؤيمن عبد الفتاح عبد العليم عبد الواحد عبد الصمد عبد القدوس عبد الكذا irin waɗannan sunan da ke kamar yadda zuwa wani riwaya mursala ce ruwan abu dawo ne akwai wata riwaya da ifiya a habbul asma'i ila lahi ma ubbida wa asdaquha harithun wa hammam sunan da ya fi gaskantuwa shine sunan harif ana son sa da hammam wa atbahuha mafi munin suna a ce da mutum harbu yaƙi ko murra ɗaci duk da ana sa waɗannan sunanaki amma annabi ya ce ba a so a sa wannan don wasu sun zo da waɗannan sunanakin wani sunansa harbu ya canja masa ya ce masu sunan kasinu zaman lafiya a maimakon harbu وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يا إن جنت أشين حديثي النبي الرحمة أنا cewa kada ka yadda ka sanya wa ɗanka suna ya sa la tu sammi yanna gulamaka ya sara wala rabahan ko najihan ko aflahu ya ce fa innaka taqulu asamma huwa wala yakunu fayakulu la waɗannan sunan niki su larabawa da suna kiran waɗannan sunan niki saboda abubuwa kamar haka na farko dai suna tabarruki da suna in an faɗi suna sai su tabarruki da shi akwai nau'i na tabarru ko kuma tafahun in an ce tafahun shine ka saka suna kana tsammanin wannan sunan abin da ka sawa wannan ɗa na wannan sunan ka tsammanin ka same shi a tattare da wannan suna ɗan shi ne tafa'u kamar yadda an ce mutum sabir to ana tafa'ulin ya zama mai haƙuri an gane ko sabir in an ce mutum abdullah to ana tafa'ulin ya zama dai bawan allah ne mai mutum yake ya zama bawan Allah wanda ya sifantu na bin Allah da sifantu da shi to ana tafa'uli da suna idan ka sa sunanka ɗanka muhammad kana tsammanin ya yi koyi da muhammad haka ne in ka sa masa ibrahim kana tafa'ulin ɗan Allah ya sa ya zama yana da koyi da sifofin annabi ibrahim kamar yadda wasu kuma suna tabarruki da suna neman albarka da suna wannan ke nan ku shi ne annabi ya ce karku sa wa 'ya'yanku suna waɗannan suna biki da su yasa da su raba da su najiya da su afla saboda za ka iya zuwa ka kira shi ka ce wane ne ya sa ne sai a ce ba shi ba ne sai wani ya zo ko kuma aflahu ne kamar mai rahota kenan ya zo sai ka gaba ba shi ba ne to sai mutum ya canfa suna a aina ɗauka ya sa ne tunda ba ya sa ba ne sai wani ya zo to kenan wannan ba alheri ba ne wannan sunan da ya zo maka kana tsammanin aflahu ya zo to sai kuma kaga ba aflahun ba ne to shi yasa kar ku sanya wasu ƴaƴanku sunan da ke irin wannan da za ku rinka tabarruki da sunan kuna tsammanin kaza ne dan za ku rataya aƙidar ku a kan ku yanzu ana tsammanin wani wani ne ya zo ya sa sunansa ana tsammanin in mun fassara shi da ya sa na sauki daga yusuf ana tsammanin shi ne kawai sai ka gaba shi bane to su a da a can ɗan sai wuce ce ta to gaskiya kunci ne zuwa cikin da ba ya sa ina ba ta ana fahimta ko kuma in an zo tabarruki da suna sai a ɗauka shi wannan ya sa ɗin komai nasa ya sa ɗin ko wannan aflahun ya ji a ransa shi kullum mai rabo ne ko rabotacce ne to kaga an tashi daga dogaro da Allah an tashi ana kuma dogaro da suna to shine dalilin da yasa annabi ya hana a ambaci kai da waɗannan sunan zaka ce shine ya ce ba shi wani kai da an samu manzon Allah yana canja mutane sunan yake change of name kenan annabi shi ya fara yin change of name akwai change of name a musulunci yawwa kaga suna bai yi maka ba ko kuma an kuskure babanka ya kira ka da wani suna wanda yake ba mai kyau ba za ka yi zuwa ka canja ko wani zai iya canja ba wanda ya isa ya canja ba yanzu wata mata ta zo sunanta asiya asiya daga sabo ba asiya ba asiya wancan ba a bil'ain asiya annabi shi kai sunanki ba asiya ba sunanki jamila kaga ya duba ma'anar sunan ko saboda sunan bai da kyau kenan wannan hadisin yana nuna mana kada mutum ya sanya wa ɗansa sunan mara kyau ko kuma ka je ka sanya wa ɗanka sunan abin da baka ma sani ba yanzu wani iya ji wani suna ko na 'yan indiya ko na 'yan ina ne kudin sai ya ɗauka ya sa wa kan suna ya sa wa ɗansa wannan suna da yawa wallahi akwai mutane da suke sa wa 'ya'yansu sunan 'yan fim a fim kawai yake jinsa wataƙila sunan wani gunki ne da za ka zo ka sanya wa ɗanka sunan gunki ko sunan banza ba mu ce sa wa ɗansa ya ji huzun huzun huzun fa bakin ciki kenan da bacin kawai sai mutum ya ji wallahi shi sunan na huzun burge shi yake kuma sai dan fara ɗansa suna huzun to ya halatta in an zo a canja masa a ce sunan ka fara farin ciki shi ne annabi wata ta zo da asiya ya ce an ci jamila kuma yana da shabuwa masu muhimmanci iyaye idan za su sanya wa 'ya'yansu suna su rinka sanin ma'anar sunan da za su dinga ransu akwai sunan sahabbai akwai sunan tabi'ai ko tabi'in tabi'in akwai sunan manya-manyan malamai maza da mata matan sahabbai matan annabi sallallahu alaihi wa sallam asma a kasira na tuwan dole tuka ga suna a cikin hadisai sai mutum ya duba wani suna da ya gaya masa ya burge shi da ma'anarsa sai ka sa wa ɗanka wannan suna saboda tafa'ul kana ainihin wato fatan wannan ɗana ka ko wannan ɗiyata ka ka zama irin wannan suna ɗin mutum sai sa wa yarsa suna aisha saboda ya san tarihin aisha ya san matar annabi ne matar kirki ne so yana fatan Allah sa wannan mai suna Aisha ta yi kama da ita wakil Aisha mata annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana ismu juwairiya barra sunan juwairiya bint al-harith mata annabi sunanta da barra barra mai tsananin biyayya da da'a wa Allah shi kuma wannan dalilin canja irin waɗannan sunan nake akwai sunan nake da suke dauke da tazkiya yabo ko tsarkakewa kamar yanzu irin su afla wanda ya fi kowa rahota ta gano akwai taskiya an wanke mai sunan an nuna cewa shi rahotacce ne ya kuma kowa rahota da irin su barra barratu suna ne da yake nuna wato mafi tsananin biyayya da da'a wa Allah to kamar akwai nau'i na taskiya ba fatan kaɗai ba ne ba akwai tazkiya akwai tsarkake kai akwai yaban kai kamar yanzu mutum a ce mai sunan sai ce sunansa aflahu aflahu wanda ya fi kowa da bauta kaga wani akwai wanke kai akwai tsarkake kai to dukkan asma sunan nake da suke akwai tazkiya a ciki akwai wanke kai tsarkake kai to shari'a ba ta so ta amfani da wannan sunan shi yasa annabi ya canja mata ya ce mata sunanki juwairiya shine mu a wasu muke cewa zuwaira to a larabci dai babu zuwaira a yi haƙuri makar kira sunan abin doguwar wani sunan na daidai juwairiyya juwairiyya kamar balki da ake fada ba balki ba ne bilkis gane ko bilkis bilkis kamar atiku da ake cewa ba atiku ba ne atika atiku daga sunan abubakar za ka galiban duk wanda ka ji ana ce mai atiku amu a hausa to za ka ga abubakar ne ko to ba a tiku ba ne in ana so ma'anar tabi a tiku an ce sai na abokar ne yake da wannan suna a tiku lakabinsa mahaifiyarsa aka ce ta yi ta haifan 'ya'ya sai su ta mutuwa su ta mutuwa su ta mutuwa su ta mutuwa shi sai na hukar da ta haife shi su ɗauke shi kai shi ɗakin kawa ta ɗaga shi ta ce da allah tana roƙon allah ta yi addu'a ta ce ya allah wannan ka sa ya zamanto yantacce ne daga mutuwan nan da 'ya'yana suke ma'ana Allah ya yanta shi da mutuwar wuri ba ta haifa ba su mun mutu to wannan Allah ya yanta shi daga wannan mutuwa to to shine ake ce da shi a cikin wannan kauli ne a wani kaulin aka ce annabi ne ya ce da shi anta atiqullahi minan nar kai abubakar kai yantaccen ubangiji ne daga wuta ma'ana Allah ya yanta ka wuta ba za ta ci ka ba shi ne ma'anar da kuma wasu maganganu waɗanda ba ba waɗannan ba wanda malamai suka faɗa Allah musu rahama ya ce wa ƙanar zainabu bintu ummi salama na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yi sama bi hadal isim wa kana wa qala la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli birri minkum kada ku tsarkake kawukanku shi ne za ta zafi an fi sako wannan ana nufin duk wanda zai sa wa kansa suna koma da wani yare ne ba lalle suna ya zama da larabci ba ba lalle ba ba dole suna sai ya zama da larabci ba ko da wani yare ne inda mai kyau ne ba wale ne shi ne allah ce karku tsarkake allah ya faɗa cikin ƙwararri ba za ta zafi an fi sako kada ku tsarkake kawo annabi ya ce la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli al-birr minkum Allah shi ya fi sanin waye fi da'a waye fi biyayya a cikin su kada wani ya zo ya sa wa ɗansa wato wani suna karkakakken suna na musamman don yana nuna tsarkinsa Allah shi ya fi kowa sanin waye fi tsarki Allahu a'lamu bi ahli al-birr minkum wannan riwayar imam musulmi ya rubuto cikin kitab al-adab hadisin zainab binti abi salama Allah ya kare ta wa ghayyara ismi abi al-hakam bi abi shuraiha wa ghayyara wa ghayyara isma asram bi zur'a wa ghayyara isma huzn جد بن المسيب بسهل فأبى وقال أسهل يوطأ ويمتهن a nan imam ibn qayyim yana kawo mana cewa annabi fa yana caccan da sunan nakin da ya gaba suna ne na kwarai ba yawa ana iya samun kuskure a sa mutum suna na banza mara kyau ko mara ma'ana ma yanzu akwai sunan nakin da za ka ga maguzawa suna sa suna sai ga a sa mutum suna ungulu ungulu ba a yi haƙuri fa saboda karatu irin wannan da kiran sunan da kin ba daɗi kama dai misali ne akwai cikin hausawa mutum mai suna ungulu ka duba ungulu ba wannan ɗin umara fasali mai cin mushe akwai wanda aka sa mata suna shirwa ga wannan mutum musulunta ai ba laifi sai a ɗan canja masa ko ko ba ka ba akwai hankaka akwai hankaka sunan mutum ne amma hankaka daga sunan tsuntsu ne ko a sa mutum kura dabba ko na makamancin wannan ko a har belbela akwai cikin mata belbela sunan su da irin waɗannan sunan da ke da aka ga ba sunaki ne masu kyau ko ba su wani ma'anar kirki to kawai a canja su ina fata ana fahimta a canja su shi sa manzan Allah ya canja sunan abin hakan ya sa masa abi shurai لأن الله هو الحكم العدل يا سند سنن أصرم يميد شي زرع saboda sunan bai yi masa ba hadisin abu dawuda akwai sunan huzun kakan ibn musayyib sa'id ibn musayyib annabi ya canza sunansa ya ce kai sunan ka sa'al amma sai ce a ban yadda ba da annabi shi wannan da annabi ya canja mai sunansa ya ce a shi kawai ya ce a sahal yuta wa yumtahan ya ce suna sahal ai ba a tattake shi ai a ce sauki kai sauki ne kai kun gani shi anabin nunin sunan ya gani ɓace zai ko bakin ciki ko damuwa misali huzun ko hazan la tahzan inna allaha ma'ana annabi ya ce a'a sunanka a ce maka sahal mai sauki sai ce a ya za a ce in an ce sauki ne ai za a wulakanta abu ce da kai sauki ai a ce a tattake ka wulakanta ka a bar shi a haka kawai shi mana shi ba laƙi ne shi wallahi ba da jahiliya ba a canja wa mutum annabi ya maka canji ko ce mai a wallahi wani hadisi imamu bukari ya rubuto shi a cikin al'adar mufrad حديث سيد بن المسيب وقال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز دعت لتا دول نسونا نكيني دا أدب دي يتشن جاسو العاص دا عزيز دا عتلة دا شيطان دا الحكم دا غراب دا حباب دا شهاب فسماه هشاما mai wannan suna annabi ya sa macaccen damar suna wani ya sa masa isha musamman harban silman mai suna harb aka sa masa silman musamman mutaji suna mutaji aka canja shi aka mai da shi mumba'is wa arzan afratan samma khadiratan shi wannan suna annabi ya mai da shi khadira ardan afra annabi ya ce a ardan khadira mai kuma ce ardan afra akwai sha'abar dalalaci sunan murare ne nan a sunan mutane ba sha'abar dalalaci annabi ya ce a sha'abar hidayati ne da ce sha'ab na dalala a ce a sha'ab na hidayati banu mughuya banu mughuya mughuya kamar gawaya halaka da batarwa sai ce a bani rushda ne shirirwa kaga duk wannan cancanjawa ne ana nuna mana halaccin canza su ibn qayyim yace walamma kanat al asma'u qawalib lil ma'ani dalatan alaiha اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وألا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض وإن الحكمة تعبى ذلك والواقع يشهد بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل والطلافة والكثافة كما قيل وقلما أن أبصرت وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه يعني da sunan nake suka kasance wato kawalib ne lil ma'ani in an ce kawalib ana nufin musawiya sunan naki sukan dace da ma'anoninsu dalatan alaiha sunanaki suna nuni akan ma'anonin da aka yi sunan don su to sai aka samu hikima ubangiji ya kaddar a samu wato alaƙa irtibar da tanasu da dacewa tsakanin suna da mai sunan Allah ya yi sunan naki galiban sunan abu kawalib ne an ce kawalib kamar kalib a sawa abu suna to sai ka ga abin da aka sa masa wannan sunan yana kamantuwa da shi ko yana ɗaukan ma'anarsa to sai aka shar'anta cewa ba a son sunan mutum ya zama ba a son shi mutum ya zama ya sha bamban da ma'anar sunan da yake da shi yanzu kan mutum an sama suna abdul shakur bawan mai shukura mai godewa kaga ana tsammanin ya zama mutum ne mai godiyar Allah to sai kuma aka same shi mutum ne mai bala'in raki da rashin godewa Allah kaga wannan ba a samu tanasu ba ina fata ana fahimta ana so mutum misalin sunansa ya zama yana da alaƙa da ɗabi'arsa sunanta fatima to an so a ga ta sifantu da sifofi irin nana na fatima gashi sunansa ana ce da shi sahad Allah ya kaddara sunan nake idan an sa su ga mutum ma'anansu yana naso a jikin shi mutum ɗin kenan in ya zama sunansa sahad ya kamata a same shi mutum ne mai saukin sha'ani sai aka ga gashi sunansa sahalu amma a ofis mutum ne mai mugun tsanani mutashaddid ne amma sunansa sahal ta cika gaskiya wannan bai kamata sunansa ba ba a so ya zama bi manzilatil ajnabiyil mahab ya zama wato sunan daban mai sunan daban ajnabi ne ba a so hikima ta aba zalika hikima ba ta yadda da haka ba ko ba haka bane ba sunansa umar alfaru to ana fatan a gan shi da mai da umariyar a tattare shi ya umar yake jaricacce ne bai kamata a ga mutum umar ne kuma gashi gashi nan ba ko ba ka bane ba to dole suna yana da tasiri kuma iyaye su suke tayar da yaro akan haka ka sa masa suna Umar ko ka sa masa suna Khalid ana nufin Khalid ibn al-Walid haka ne to ya kamata Khalid ibn al-Walid kam da an faɗe shi za a samu ragwantaka to bai kamata mai suna Haladu da zama rago ba to ba shi ne khalid ɗin ba a wajen muhawu ba duk wanda ka an ce da shi halar to khalid ne don hikima ba ta yadda da haka ba so in kun fahimci wannan karatun to ku sanya wa suna wa 'ya'yanku sunan nakin da kuke so a ɗabi'arsu ku ga alamar sunan a tattare da su an sa masa suna zakiyu zakiyu mai zaki mai kwakwalwa mai basira mai zaka'i to bai zo bai kamata a ga zaki ya zama dole ya zama baya ja baya tafiya ba an zama suna ibn taymiya to gaskiya ya kamata a ganshi akwai himma ta ilimi da kokari amma sunansa ibn taymiya kuma an same shi yana ce yana shafanci ya kamata ka je ka ga ibn taymiya a wancan wurin wurin banza a kira shi a ce ibn taymiya ne kuma fito daga wancan wurin wurin banza a'a to wannan shine yan misalan da nake son dan bubbuga mana alakar suna da abin da ake ambata na shi mai suna shi yasa malam yake cewa alwaqi'u yashhadu khilafi waqi'i wato abin da ke faruwa yau da gobe um, yana shaida akan sabanin haka bai kamata suna daban mai sunan ba daban a yace al-ashya lil ashiya tasirin fil musammayat abubuwa suna da tasiri a cikin wato akan abin da ake ambata su da su haka su abubuwan da ake ambata suna tasiri akan wato wanda aka ambata suna da tasiri akan sunan nakinsu wajen kyau da muni sunan mutum mai kyau ne to ya kamata a ga wannan sifa ta kyan wannan suna a tattare da shi in aka ce masa ungulun to ya kamata a gan shi da alamar ungulun a tattare da shi ungulun jin ko ba ka bane da alhifa da asidan rashin nauyi da nauyi da tausasawa da tausasawa allatafa da kuma alkasawa kamar yadda wani mawaƙi ke cewa wa kallama absarat aynaka da laqabin illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabin yace kaɗan ne zaka ga idan ka ya nuna maka wani mai laqabi in absarat aynaka kamar nan akwai ɗan kuskure ne a wajen rubutun ya kamata ku gyara shi ina ganin da dai nusar ɗin da suka zo na waƙoƙin wa kallama absarat aina ka da na kalin wa kallama amma nan kama ya na gasa wa kul anna to ba zai ba da mana ba wa kallama absarat haka ya kamata ya zama za ka ga mai laƙabi illa wa ma'ana ku face lallai ma'anar laƙabin nan in fakar da in ka yi tunani fi laƙabin yana nan a cikin wannan laƙabin nasa wani mai laƙabi kaza to ya kamata in ka yi tunani ka tarar da tasirin wannan laƙabin a tattare shi wai ana ce da shi sadiku wanda ba sadiku wani siddiku ne sunan da muke sawa sadiku ake cewa mu a hausa ko ko sadiq sunan na ne dai siddiq ne siddiqu ana nufin mai gaskiya ko mai yawan gaskiya to ya kamata a samu wannan mai sunan gaskiya ya zama mai gaskiya amma an sa maka siddiqu kana shura ƙarya kaga ai haɓata sunan gaskiya ko ba ka bane ba yawwa وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن النبي yana son suna mai kyau annabi ba yana son suna kyakkyawa su kuma yana kusa suna kusa suna mai kyau ku rinka tambayan malamai meye ma'ana suna ko meye tarihin suna ku sa wa ƴaƴan ku suna akwai abin da mutum yake yi mutane suke yi na kurakurai wanda ya kamata a gyara yanzu mutum yana da mahaifiyarsa sunanta hafsa misali to sai ya haifi ya yana so ya yi wa mahaifiyarsa tabbara sunanta da ya zo raɗa mata suna sai ce sunanta hafsa amma kuma idan an zo kiran sai a rinka ce da ce ita ummi kowa na ƙarshe da ke walida wasu nan babansa usman sai sanya wa ɗansa usman sai wai ake kiransa wai walid ko ake ce da shi abba ko a ce da shi khalifa khalifa mai babansa ke nan khalifa waɗannan abubuwan ba ku gane akwai alkunya akwai lakabi a suna idan ku lura kamar yaron nan ko yarinya nan an sa mata suna biyu ne ba sunanta hafsa kuma ana ce da ita ummi har ma ta tashi ba lalle ne ta gane sunanta ummi ba ko sunanta walid har ta ma gama girma ma gaba ɗaya ma a makaranta ma a ta ce da ita walida wancan wancan to ina amfanin sunan da aka sa mata babu amma ba laifi za ku iya mata alkunya an sa mata hafsa tun da ba a so a kira sunan nata duk da faƙin kiran sunan ba ba addini ba ne yawwa mutum ya ce saboda ɗansa sunan babansa ne ba zai kira shi ba sai dai ya ce mai walid ko ya ce mai halifa ko ya ce kaza wannan din ba fa addini ba ne gargajiya ce duk ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan nakin su an tambaye su ke fara kuma su magabata duk wanda ya sa suna kira ake sunan da ya fi kowanne daraja shi ne muhammadu kullum sai mun faɗi muhammadu akwai alkunyarsa abul kasim ba a fiye ma faɗa ba yanzu wani ma cikin masoya muhammadawan kace mai abul kasim kuma bai san shi ba muhammadin ake kira dan ka kira sunan mutum ba yana nuna wai baka daraja shi ba na'am akwai nau'i na girmamawa kamar babanka misali in za ka ambace shi babanka sunansa abdullahi ba za ka ce abdullahi ba wannan shari'a ta zo za ka ce baba ko ƙur'ani ma ba da labarin annabi ibrahim zai kira babansa sunan babansa azara amma allah ya ce wa izgala ibrahim li abihi azara a wata ayar ya ce ya abaci ya abaci kamar yadda ya zo a cikin suratul maryam da ya zo zai masa magana sai ce ya abaci la ta abul shaitan ya babana na ba laifi ba ne in ka zo kiran mahaifiyar ka ce ummi in za ka kira ta gaba da gaba ko za ka kira babanka gaba da gaba baya cikin ladabi ka kira babanka da sunansa ƙara ba ladabi a ciki wannan kuma addini ma ya zo da shi akwai abin ko annabi ya zo yana magana mahaifiyarsa yakan ce ummi yakan ce aminatun kuma yake cewa ummi ko ya ce abi ko wani abu makamancin wannan to amma in an tambaye ka waye sunanka ba laifi bane ka ce sunanka abdullahi sunan babanka usman wannan ba laifin ladabi bane ko ba laifi bane dan kayi wa babanka takwara sai kuma kake kasa masa sunan wato danka kasa masa sunan babanka sai ka kira dan da sunan baban naka ba laifi bane a shari'a in mutum yayi wannan bai saba Allah ba amma sai a dauki suna mai kyau sai ga an bata sunan sai ana kiransa da wani to kaga gwanda ma kawai kawai ma ka kira ta da walidan kawai kuka ce mata ummin kawai shi kenan inda walida abinda ake nufi walida da larabci ne da hausa mahaifiya ake ne ummi ma haka wa in ka ce abba daga abati ne daga abi ne ana nufin babana ka sa masa suna ibrahim kuma amma tana ce masa abu kwana makamancin wannan to sai ku yi musu alkunya kamar ka ce shi wannan sunan babanka ibrahim ka sa wa ɗanka na fari ko na biyu sunansa ibrahim to ba ka so watakila ka kira ibrahim ɗin watakila za ka iya masa alkunya ka ce da shi abul hassan ko ba ka wani ko abuwa ne to wannan alkunya kenan kaga yaron ya tashi yana da sunan yanka yana da kuma alkunya alkunya shine yake fara da abu kaza lakabi kamar irin su atiku irin su siddiku irin su faruku wannan lakabi amma alkunya abu kaza in mace ce ummi ce ba a so a kira sunan mahaifiya sai a ce da ita ummu sulaim ko ummu roman ko ummu wani duk wani suna da ka gani a matsayin alkunya to za ka rika kiranta da wannan kun fahimci wannan to sai mutum ya zo tambayi suna sai a ce mai ga suna ka za ce to ni da sunan mahaifiyata ka za to kuma da me zan kira ta da sunan mahaifiyata ka za ta kira ta ba laifi ba ne muna wannan bayani don mutane su bambance tsakanin addini da gargajiya yawwa mun faɗa gaba da gaba ba za ka kira sunan mahaifiyarka ba amma a gefe ba laifi ba ne don ɗanka yana da wannan sunan ba za kira kuma yanzu in ba kwa kiran 'ya'yanku da sunan ka sa wa matarka ko ka sa wa 'yarka kai sunan mahaifiyar matarka sunanta humaira misali to 'yarka ma humaira ne sai kuke ce da ita ummi to kuma wataƙila a kasuwa sai wata humaira ta zo ko a makaranta sai ka ɗauki humaira kuma sai ka zage kuma kana ambatanta da humaira ɗin amma ita wannan in ta zo in ka zo gida sai ka ce da ita ummi amma in a waje ne kuma sai ka kira ta da sunan mahaifiyarta ko kowa duk wanda aka kira masa sunan mahaifiyarsa in yaji ummi yake ce mata ko a wajen aiki ko a wajen sana'a ko na makamanci wani so a gane cewa dan mutum ya kira sunan babansa bai laifi ba bai saba shari'a musulunci ba kuma a bambance tsakanin lakabi da alkunya kuma duk ana iya sawa kama a ce wane wane dogo wannan lakabi ne wane wane gajere lakabi ne wane wane a faɗi sunan sana'arsa lakabi ne wannan babu laifi duk ana yi a shari'a kenan dan adam is entitled to ya dauki suna guda uku sunan yanka alkunya lakabi ko sunan sana'a ko sunan gari duk ana yin wannan duk wannan ba laifi bane ba amma kar kuma ta dai duk sunan da zaka saka ma danka to kai tunanin me ribar saka masa sunan me kake sha'awa ka sa masa wannan suna da duk sunan da ka sa wa danka akwai kuma masu zuwa suna ɓata sunan da kin yara a faɗi sunan sai a zo a canja a ta faɗan wani abu wanda ba shi ka faɗa ba to kowa idan ya ji ana ɓata sunan ɗansa yi maza ya gyara don gaskiya abin zai bi shi a haka in ba su a bayanin shi kansa zai tashi yana rubuta sunan a lalace ba a daidai ba ina fatan kuna gane yanzu kama misalin faruk faruku ne ka ne amma sai an ka cewa faruku kaga ka canja ma'anar faruku kenan ya zama farku faraka yufarriku kaga kankare kankare abu kenan amma faruk faruku amma yawanci ba kun fi mai abinan intibahi da da da wannan ba to annabi yana son suna mai kyau wa amara idza abradu ilaihi baridan an yakuna hasana ismi duk lokaci ya bada umarni duk lokacin da a yi masa wato barid a yi ko masa sako za a turo masa sako to da Allah sunan ya zama mai kyau ne hasan alwajihi kuma mai kyakkyawan fuska baya son suna mara kyau shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana ya'khudhu al-ma'ani min asma'iha fil manami wa la yaqdasu annabi yakan tsinci ma'anoni daga cikin sunannakin da aka ambata ko a barci ko a farke yana iya yana iya ganewa Allah ya bashi wannan dama kama ra'a annahu huwa wa ashabuhu wa ashabuhu fi dari uqbatu min rabi kamar yadda wata ran annabi ya gani gashi nan da shi da sabansa suna gidan wani mai suna uqba ibn rabi ana cikin wannan fa'utu bi ratbin min ratb ibn taba kawai sai aka zo musu da wato dabino dabinon ibn taba rat min ratb ibn taba kaga ce taba abu mai kyau banki huma taba lakum min an-nisa ya masna wa salatu wa suna gidan uku ba ibn rafi sai aka zo musu da dabino irin gaude din nan danyen dabino na wani mutum mai suna rafi ibn tara fa'awwalahu sai annabi ya fassara wannan cewa annan aqibata lahum fi dunya lalle kyakkyawan karshe nasu ne a duniya wal rif'a fil akhirah kuma wato daukaka ta su ce a lahira ku lura suna gidan wani mai suna uquba ibn rafi' uquba ibn rafi sai kuma aka kawo musu dabino mai daɗi mai kyau na wani mutum mai suna ratab ibn taba annabi kurun sai ya yi fassara ya ce a a a a a tun da a gidan uquba ibn rafi muke kuma aka kawo mana wannan dabino mai daɗi mai kyau na ratab ibn taba to wannan yana nuna mana al'uquba din nan fassarar ta kenan kyakkyawan ƙarshe namu ne a duniya sannan ibn rafi' ar-rif'a din nan rafi' daga rif'a ne ɗaukaka to sannan kuma muna da ɗaukaka a lahira tun daga mu a gidan uquba ibn rafi' to insha Allah muna da ainihin kyakkyawan ƙarshe da ɗaukaka kuma a lahira ka duba a cikin suna annabi ya fassara wannan ma'auna uquba ibn rafi' uquba muna da kyakkyawan ƙarshe an gane ko wal aqibatu littaqwa an gane ko eh, khairun wa abqa uqba oke uqba na wannan kenan ba wancan ba sannan rafi sai fasara shi oke muna da daukaka a lahira kenan sannan wa annad din alladhi ikhtarahu Allah lahum qad artaba wa taba shikenan addinin da Allah ya zaba musu ko addini ne mai dadi mai kyau tunda an kawo musu dabino daga wajen waye ratab ibn tahaba shi kenan annabi kaga akan sunan da ke kurin sai wani interpretation dan a nuna maka alaƙar suna da ainihin abin da ake ambata za mu kawo misalai da ibn qayyim da suka kawo ana za ku yi mamaki ƙwarai da gaske to kada mutum ya je ya sanya wa ɗansa sunan banza wata awwala suhulatul amri yawm al-hudaybiyah min maji'i suhayl mumtaz ana cikin gumurzu ana cikin damuwa a lokacin hudaybiya ana cikin wannan kamar yadda ya zo mun karanta da ku a hadisin a baya sai ga kawai suhail ya zo wani mutum mai suna suhail sai annabi ce a tun da suhail ya zo suhail ana nufin sauki to wannan al'amari namu na sulhul hudaybiya insha Allah zai zo da me da sauki kamar yanzu kuna cikin wani kunci ana ta abubuwa an shiga damuwa da wani kawai sai ga wani abokin ku sahal ya shigo sai ku ce a alhamdulillah tun da sahal ya zo muna fatan insha Allah za mu samu sauki muna fata to annabi yana fassara sunan da mutane da wata alaka da take faruwa wani daba jama'atan ila halbi shatin ya wakilta shine na daba ya wakilta wasu mutane ce su je su tatsi nonon akuya faƙama rajulun ya halubuha sai wani mutum ya tashi yana tatsan nonon faƙala sai annabi ya ce kai masbuka mai sunanka sai ya ce murra sunana murra sai annabi ce idris zauna faƙama akar sai wani ya tashi shi ma zai je tatsan nonon faƙala masbuka annabi ce kai mai sunanka kai kuma sai ya ce azunnuhu harf ya ce suna na haram sai annabi ji kai ejilis ya ki kuma faƙama akar sai wani ya daga tashi faƙala masu muka annabi ce sunan kawa ƙala ya ishu suna na ya ishi daga wato rayuwa kenan ya ishi sai annabi ce wahlum ha je ka taɓo mana nonon akwai ka duba aiki ya saka fa aiki ne ya sa a yi amma in yanzu sai tambayi mai sunanka dan in sunanka bayi da kyau yana gudun kada wannan sunan naka yayi tasiri akan ne akan wannan aikin sai ce musu wannan duka fa hannunka mai sanda ne ake mana cewa mu sanya wa ƴaƴanmu sunan naki na bayi wa kana yakrahu al-amkinata al-munkarata munkarata al-asma annabi baya son wuri wanda yake mai suna mara kyau ba wai mutum ba ma har wuri ma wurin da bai da kyau sunansa bai da kyau to baya so wa yakrahu al-udhura fiha wuce wurin ma baya so wurin da sunansa bai da kyau baya son wurin wurin da sunansa baya da kyau annabi baya so ya buta wurin ma daidai sunan kawai ba kuma ku tsaya ku yi ku nutsu duk sunan da kaji sunan wuri ne an ce kaza Allah sauke shi kama a ce wani guri ne wani black town kama irin yadda ake cewa black friday kaga kaga kamar mu dai a shari'a kamar ana kazanta ko da ba haka suke nufi ba amma kamar ana kazanta ita friday din black friday ai wanda a ce white friday ko a ce good friday kama marra bai na jabalai ne kamar yadda ya zo wuce a tsakanin duwatsu guda biyu wata ran fasa'ala an su mai hima duwatsu ne guda biyu fa zai wuce sai ce kai me sunan wannan dutsen da wannan da yake su larabawa hatta dutse a daji ba sai ga an sa mai suna suna da kula da abubuwa daidai da dawakin da suke hawa su je yaƙi sai sun samu suna kaga dai doki doki ne ya tsano ne amma sai mutum ya samu suna mai kyau sai ya sa masa kamar mu ma ai ana hausa ai ana yi ko kamar a sa suna doki a ce masa mai bikili ko a ce masa mai eh ganda ganda ba ganda ganda sunan doki ganda
wannan ba su ba to kaji wani kaji wani a nan baya nan yake oke kalan ne kalan danda dokin ne tafiya su ne shi ake cewa danda oke danda Eh, din ba wai wata sunan suka sa bane ake ne ta, eh.
amma galiban za ga masu hawa doki akwai sunan da suke kira dawa dawa kuncin su shi wai wani ya ce wai akwai fir'auna wai kai ma shora ka mana sunan asali to me alakar sawa doki suna fir'auna eh a'a me tambayar ka nake yanzu mutum ya yadda ya sa wa dan ya sa wa dokinsa suna fir'auna wai saboda fitinar dokin to sai da shi mana ya fice da shi to suna yin wannan ɗabi'a ce wadda galiban za ga a wurare duka ana yi daidai na masallaci a zamanin manzo Allah sai kuna ce masjid kaza masjid kaza masjid kaza kaga ai duk masallaci masallaci ne amma sai a ce masjidu kaza masjidu kaza da ƙofofi ma na masallatai duk ana samun suna al-musammayat kenan al-asami wal kuna to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya sai aka ce da shi wannan ɗaya dutsen sunansa fadil wannan kuma sunansa mukhzi fadil wato wannan fadil mai kunyata mutane ko mai abun kunya wannan sunansa mukhzi mai tabarwa ba a dala an ma annabi ya ce ba zan fita nan ba ka duba duwatsu ne ba duwatsu ne ya ce walamma kana bainal asma'i wal musammayati min al-irtibati wat tanasubi wal qarabati ma baina qawalibil ashiya'i wa haqa'iqiha bayan da muke ne a ba yayin da ya zama to tsakanin suna da abin da ake ambatan sunan nake akwai tanasubi akwai alaka akwai kusanci da yake ba da qawalib yake ba da ma'ana wato ma'anar abubuwa da hakikaninsu su kamar yadda ne bayani wa ma bainal arwahi wal ajsami da kuma kamar yadda ke abin da ke tsakanin rayuka da gangan jikin mutum abara al aqlu min kullin minhuma ila al akhar sai hankali yake fassara wato kowanne daga cikin su zuwa wani mana hankali in an ambata masa sunan abu to sai ya fassara shi ya ce yana nufin kaza kamar yadda ya ce kama kana iyasu bin mu'awiya wa gairuhu yara shaksa wani mutum ne ku rike sunansa iyasu bin mu'awiya shi wannan bai wadda Allah ya masa yana ganin mutum iyasu ibn mu'awiya yana kallon ka sai ce bayan bagi an ya kuna smuhu kaita wa kaita wannan mutumin gaskiya yadda yake dinna ya kamata sunansa ya zama kaza da kaza ne wane ne shi dan wane ko sunansa kaza ko sunansa kaza iyas ibn muawiya insha Allah duk mutumin da yazo ya rattaba masa wannan suna yace yana tsammanin sunan wannan mutum haka ne za ka kuma sai ce wallahi haka corona yana yake kaga wannan yana nuna su a can sukan sa wa abu suna ya zama yana da alaka da sunansa ina fata ana fahimta haka iyas ibn muawiya yake aka ce fala ya kadu yukhti da kyar yake yin kuskure da kyar daman suna da irin wannan abubuwa din da Allah ya ba su kamar yanzu sai na abukar ana faɗa yana da wani ilimi da ke cikin ilimin iyafa shi kuma in ya ga tafin kafar ka haka tafin ka idan ya gani haka ya duba kafar ka saboda su larabawa wato balarabe malam balarabe yana da basira amma da yanzu da al'amura suka lalace aka kwace musu basira su mutane ne masu zakaka da rike abu da ganewa yanzu sai ba mutum ya tafiya daga nan zuwa Nijar daga nan zuwa Kamaru bai san hanya ba da tauraro ko zai rinka tafiya da tauraro zai rinka aunawa yana tafiya yana tafiya yana tafiya har ya isa inda yake so ai da babu wadatar da ake farki hanya ai babu sai da mutum ya kai abin hawa ya yi doshe kawai to su hatta suna da kake gani suna iya ganewa wasunsu wane kaza ne to shi wannan iyafa ɗin da ake faɗa a kwance idan mutum ya kwance yana kwance yana lullube aka bayyana kafarsa ta fito fili wallahi malam za su yi gane cewa wannan dan wane jikan wane ne wannan kafar daga gidan su wane ne wato su saboda tsabar basirarsu da kwanyarsu hatta kafafuwa na gidaje sun san wannan kafar ta suwa ne kuma wallahi ka lura a gida in ka ga uba ka duba kafafun 'ya'yansa za ka ga akwai alaka ko yatsun 'ya'yansa za ka ga akwai alaka ba wai ta fuska kaɗai ba idan ba su yi kama ta fuska ba sa yi kama ta ko ta yatsun hannu sa yi kama ko ta yatsun kafa duk yana iya faruwa to su suna iya fahimta haka suna iya ganewa kuma haka abin yake bi san suna kai kai kama da babanka babanka ya kama da babansa shi ma ya kama da kakansa shi ma ya kama har jikoki dole aka ce in dai ka ga mutum to dole kawai ya ɗauko wata kama na wani dinginsa ko kakansa ko kakan kakan kakansa kai din ne yadda ka ganka ko da ba kai kama da mahaifinka ba to lalle ka yi kama da watakila wani kakanka da da kaza sai ka ji masana suna cewa da ta ce a Allah ya ji kan wani kan waɗannan kamar ƙwariya aka raba gida biyu da shi da kakansa wani kai kuma kakama ba ka taɓa ganinsa ba yadda ka san bulo mai ake cewa moli kamar moli aka saka aka zaro ka wataƙila kuma baban naka bai yi kama da shi kakan naka ba amma kai kuma ka ɗauko kamar kakan exactly me yasa suke wannan saboda suna da lura suna da sa ido mu kuma ba ma kiyaye ba mu da lura ba ma kiyaye abubuwa lokaci abubuwa sun caccanja sunan nakin iyayen mu ma da kakannin mu ba ma iya rikewa yanzu mu ambaci sunan yanzu mutum ya zauna ya- a ce ya ambaci sunan kakansa guda goma wallahi bai zai iya ka ji fa kuma da kuke cewa ka kawai ba ma rikewa ba ma suna ba ka faɗi kakanka na hudu na biyar a ina yake asalinka daga ina kake wallahi asali ma mutum kawai yana iya faɗan asalin inda ubansu ya haife shi ne kawai yanzu ka tashi ka tarar da kanka a nan kano kai dai a saninka babanka a kano ya tashi duk danginka a kano kuke kaza kaza kaza sauran zuwan ana magana suka ce ai mu ne yan asali kaza kaza kuma ba mamaki babanka daga cadi ya tsallako ya kwarai da gaske watakila ce rani iyayenka wallahi suka zo ko daga tambuktu suka taho ko ba ka bane ba suka tsallako suka taho ko daga nijar ko daga ina ko daga kamaru ko daga kaza watakila asalin kama larabawa larabawa ne ma can kakannin kama Allah mutane Yaman Yaman din nan ne ma kuna da alaka da Makka da Madina Allah wallahi malam ka gani to amma sai mutum ya zo ya zauna iya saboda ba ma kiyaye tarihi ni ba zan gaya wa ‘ya'yana ba su ma ‘ya'yana ba za su gaya ba ba za su gaya nasu ba wanda ya kamata yanzu idan ka haifi ‘ya'ya ka zauna da su ka ce kai ni kun gani ɗan nan asali na ɗan kaza ne iyaye na asalin su kaza ne ka ce ku rubuta wallahi zai musu amfani wata rana yanzu za ka iya zuwa wani gari a maka wulaƙanci a tuzurta ka ashe asali ma iyayen kakannin kakanninka su suka sari garin ma da saura ne kakanninka suka sari garin ma suka kafa garin gaba ɗaya amma a zo a wulaƙanta ka a ce kai bako ne ma a garin wadda watakila kai kake da tushe a wurin ba ma kulawa kuma in mun so mu gyara daga yanzu nan za mu iya gyara kowa a gidansa ya yi ƙoƙari ya binciki kakanninsa da suke nan ko 'yan uwan babansa da suke nan a gaya masa yaya tarihinsu yake daga ina suke ya aka yi yanzu ba mamaki wani asalinsu can daga sokoto suke me ya faru babansu ne ko in ce wani daga cikin kakanninsu ne yana fatauci yana zuwa kano ya sai kaya ya koma ya sai kaya ya koma yakan dan daɗe sana'arsa ta zauna da shi sai ce kai bari dai ya auri wata mata a nan kano kakanka na hudu ko na biyar ba sokoce ne ya zo ya auri wata mata a nan daga nan ya aka yi ya aka yi aka yi aka yi ta haihuwa aka yi ta haihuwa har aka zo aka haifi iyayenka su ma suka zo suka haifa suka haifa suka kawo iyayen iyayenka suka kaza da sauransu kaga ba mamaki wata ran an zo ana magana sokoto kace ba ni da wata alaka da sokoto ko ta kusa ko ta nesa alhali kuma tushen ka gabaki ɗaya daga can yake mumkin yana iya faruwa so yana da kyau don Allah mu rinka kulawa da wannan nasaba din kisa kake ga su suna gane abubuwa kwarai kwarai da gaske to shine sai yake cewa wannan ah, wa- wa- wa diddu hada al-ubur ah, man ismuhu ila okay ila ila musammahu kama sa'ala umar rajulan an ismihi فقال جمرة فقال واسم أبيك فقال شهاب قال فمنزلك قال بحرة النار قال فأين مسكنك قال بذات الأضاء قال اذهب فقد اهترك مسكنك su wato suna fassara yanzu muna magana ne akan fassara hakan wanda yake da mummunan suna na akasi sunan da bai da kyau to shi ma din suna gudansa saboda wannan suna nasa din umar ya tambayi wani mutum an ismihi sai aka ce me sunan sai ce jamra gaushin wuta kaga jamra yanzu ba wake cika a wannan sunan ya burge ni wallahi bari na haifi da zan sa masa jamra jamra gaushin wuta kenan yace sunan babanka ba shihab tarzazin wuta yace ina gidanka yake yace bi harbatin na gidana yana unguwar wato zafin wuta ko unguwa ta wuta ko zafin wuta masaukinka kai na farko maskanuka matsuguninka ba sai ya ce ina zatu laza ta ga laza matsunan mutane sai yana umar yake cuta shi ka tafi gidanka ya gama konewa wannan a lokacin umar aka yi haka don duk wannan bayanin shi gaba ɗaya komai nasa harkar wuta ne sunansa jamra sunan ubansa shahar ko sunan masaukinsa harratun nari gidansa zatu laza umar ya ce to tashi ka tafi gidanka ya kone in sha Allah aka ce fa zahaba fa wajada al-amra kadhalik yana komawa gidan sai tare da gidan ya kone kurmus da wuta ka duba tambayar sa Umar yayi ya ga wannan abin haka ne haka Imam Malik ya rawaito wannan hadisi a cikin Muwatta a cikin Al-Istizan wa illa anna sai dai sanadin sa munqati kama abara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ismi Suhail ila suhula suhulati amrihim annabi ya fassara sunan suhaib yana nufin saukin al'amari kenan mummunan suna akan iya fassara shi da mummunan yanayi wa amara ummatahu bi tahsini asma'ihim annabi ya umarci al'umma su kyautata sunan jinsu wa akhbara annahum yud'auna yawm al-qiyamati biha Allahu akbar annabi yace sunan nakin kun nan fa da shine za a kira ku shi ran tashin kiyama yanzu mutum ya zo ya ce sunansa jamra a zo a kiyama ana cewa ya jamra al'ai bai yi ba ko ba ka ba ne ba wata ammal kaifa istabtan linnabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi ismani mutatabiqani da ma'anahu wa huma ahmad wa muhammad yace kuma ka lura yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka zabo masa sunan nakinsa annabi aka samu suna ahmad aka samu suna muhammad فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة وشرفها وفضلها عن صفات غيره ميزا أكسام سسونا محمد saboda ɗaukakan sunan da kuma mafi yawan kyawawan sufofi na yabo mahmud muhammad mahmud ahmad kyawawakin sifofi ne a cikin sunan da falala ke sa aka samu sunan sunnaki wa kadalika takniyatuhu li abil hakam bi abi jahal haka alkunyar da aka yi wa abil hakam da abi jahal wa kadalika takniyatu Allah azza wa jalla li abdul uzza bi abi lahab abdul uzza aka ce da shi abi lahab abil hakam aka ce abi jahal aka mai da shi abi jahal saboda munin halinsa da mummunan ɗabi'arsa abdul uzza aka mai da shi abi lahab tabbat ya da abi lahabin wa tabba lahab wuta mai ruruwa ya ce me yasa aka yi masa wannan lima kana masiruhu ko lamma kana masiruhu ila zati lahab saboda makomarsa zatu lahab ne wuta ce mai ruruwa so wannan yan uwana a takaice yana nuna mana muhimmancin sa suna na fari walan ma qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam almadinata wasu muhaya siriba sammaha taiba ko taba annabi ya zo hatta gari ya zo madina ya ji ana ce da ita yasriba sai ya ce kai na canja mata suna na sa mata mai taiba ko taba abu mai kyau ko mai tsarki yasriba lamma zala anha min ma'anar tasrib wato daga at-tasrib ne at-tasrib la tasriba alaikumul yawma kamar la lauma alaikumul yawma yasriba ana nufin zargi kace ka asa sunan madina yasriba zargi kai na canja mata suna na sa mata suna taiba ko tawa lokacin da suka je yakin tabuka yana dawowa ya hango gine-ginen madina sai ce hadihi tawa hadihi tawa bai ambace ta da ya tsirba ba ina fata ana fahimta ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه قال صلى الله عليه وسلم لبعض العرب يا بني عبد الله إن الله قد أحسن أسماءكم واسم أبيكم سونا mai kyau yana nufi akan wato kyakkyawan abin da aka ambata shi yasa manzo Allah ya ga wasu larabawa ya ku bani abdullahi sai ce kaga bani abdullah inna Allah lalle Allah ya kyautata sunan nakin ku a واسمع بكم da kuma sunan babanku fanzuru kaifa da'ahu ila ubudiyyati llahi bidalika ku duba yayin da aka kiraye su zuwa ga ubudiyyatullah aka ce da su bani abdullah wa ta'ammal ka lura kai mai karatu aidan as-sittatu al-mutabarizin yawm badr mutane guda shida din nan da suka fito fafatawa ranar yakin badar akwai al-walidu al-walidu walidu lahu bidayatu ad-da'f akwai shayba lahu nihayatu nihaya akwai utuba daga al'atub ne waɗannan kafirai ne walidu bidayatu da'af farkon wato rauni kenan shaiba fa ƙarshen rauni utuba fa daga al'atub ne kamar zargi ko daga itam aibantawa kamar yadda Allah ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة ka gani shaiba farauni ne to sai aka sa wa sunan wani daga cikin kafiran shaiba to shine ce wa akranuhum amma abokanansu a cikin musulmi akwai aliyu kaga aliyu daukaka akwai abu ubaidata wannan nau'i na wato abu ubaida kaman bauta an gane ko da alharis ya ce al'ulugu kaga aliyu al'ulugu ɗaukaka ubaida akwai al'ubudiyya akwai alharis asa'ayun ladhi huwa alhars wato ƙoƙarin wato aikata alkhairi su yi sa'ayi wanda kamar yadda Allah yake ta cikin alkur'ani wa man yurid harsa duniya nu'tihi minha wa man yurid harsa al-akhirah nu'tihi minha harsa al-akhirah dan neman rabon lahira shi ne aka ce da shi alharis ne kuma Allah ya taimaka musulmin saboda kyakkyawan sunansu suka kayan da waɗannan kafiran da baki ɗaya kana habbul asma'i ila Allah maktada habbal awsafi ilayhi sunanakin da Allah ya fito shine wanda yake nuna da kyakkyawan sifa zuwa ga Allah fa idafatul ubudiyya ila ismihi Allah war rahman ahabbu ilayhi min idafatiha ila al-qadir a danganta ubudiyya zuwa ga sunan Allah Abdullah abdulrahman shi ya fi akan a ce abdulkadir ko abdulkahir kaga ai akwai nau'i na wato tanasu da dacewa abdullahi abdulrahman kamar shi ya fi munasaba da dacewa akan abdulkadir da abdulkahir da sauransu wa gairi wa hada li'an at-ta'alluq alladhi bayna al-'abd wa rabbih inma huwa al-ubudiyyah al-madha me yasa aka ce maka abdulrahman abdullahi shi ya fi munasaba ya fi dacewa da abdulkadir da abdulkahir duk da alkahir sunan Allah ne alkadir ma alkahir sifan Allah ne alkadir ma sifan Allah ne amma abdullah Allah arrahman ko abdulmalik wannan din shi ya fi dacewa saboda ai alakar bawa da ubangiji shine ubudiyya ko ba ka bane ba al-ubudiyya ne wa ta'alluqu bayna Allah wa bayna al-abd bir rahmati al-mahdha kuma tsakanin wato bawa da ubangijinsa akwai tsantsar rahama fa bi rahmatihi kana wujuduhu wa wujuduhi wa kamalihi da rahmar Allah ne aka samu bawa kuma aka samu kamala ta sa wal ghayatu allati awjadahu li ajliha an yata'allaha manufar da Allah ya samar da bawa dan bawa ya ya bauta masa shine ta'allahu ya mai da shi ilahu an ya abudahu kenan wahdahu muhabbatan yana mai son sa wa khawfan yana jin tsoronsa wa raja'an kuma yana tsammanin rahamarsa wannan shine abin da ibnu qayyim ya kawo mana rahim Allah akan abin da ya shafi alaƙar suna da waɗanda ake ambatan suna tabbatar mun da alƙwarai da gaske dangane da alaƙar suna da wanda ake ambata insha Allah wani sati sai kuma mu tashi akan wani babin ko wani fasalin ba wannan ba abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuzo ba shi Allah ya yi mana abuwarsa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu